بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba hudu ga watan jimada a sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙihun malikiya a littafin akrabul masali fasilun wannan fasali za mu karanta fil kasami bai na zaujaci rabu tsakanin mata rabo tsakanin mata mai gawas wa ma yulhaqu bihi da abin da yake riskuwa da shi rabon kwana ke ne yake nufi innama yajibu alqasmu lizawjati fil mabiti yace innama kadai yajibu alqasmu rabo yana wajaba ga miji lizawjati ga matan shi fil mabiti wajen kwana wajen sauran abubuwa ya danganta amma wajen kwana kan komin kaskancin wannan komin ɗaukakan wannan dole ne ka raba musu kwana daidai wajen rabon kwana ba wata wanda ta wata haƙƙi a cikinsu sai dai wacce ta yadda ta zubar da haƙƙinta wa in ima'an kuma kora ku yanga ce fa a matsayin matarka in baiwarka ce wannan sai ran da ka ga dama amma in dai matarka ce ko da baiwa ce ka auro a matsayin matarka kuma kana da sauran mata to dole ita ma ka yi rabon kwana daidai da ita a winta na alwaɗu kai ko da taku ya hannu cewa ba zai yi ku sadu ba a yau to dole ka je gidanta ka kwana rashin saduwa ɗin ba zai hana zuwa kwana ba shar'an wajen ainihin hannuwan taku ɗin ko a shari'a shari'a ta hana ka take ta a yanzu kamar au adatan ko kuma al'adance ba zai yi ku sadu ba au ɗaba'an ko kuma ɗabi'a ɗabi'a ɗan adam yadda halin da take ciki ba zai yi ku sadu ba to dole ka je ka kwana a gidanta kamar a ina ne shari'a ta hana yace ka muhuri matin kamar wanda ta yi harama da aikin haji matar ka ce ta yi harama da aikin haji ga ta nan da sauran matanka to kasancewan ta harama ka gaba zai ku sadu ba amma dole ku kana a gudanta a matsayin matarka in ranar kwanan ce aw muzaharin ko kuma wanda aka yi ziyari min hada gare ta ka mata zihari wanda yanzu ba zai shari'a ta da ka sadu da ita sai ka yi kafara to kafin ka yi kafara dole ka kwana a wurin ta a matsayin ta na matarka warra tiqa'a kaga wannan fa ya kawo misali ne amma akwai misalai biyu wanda shari'a ta hana yanzu misali tana jinin haila ai Allah ya ce fa ta zulun nisa fil mahidi ko to dole ka kwana a ɗakin ta kuyi karmin tare kai ko biki take ta haihu dole ka kwana bare kuwa haihuwa saduwa ya hana amma bai hana kwana ba saboda haka dole ko ta haihu ka zo gidanta ka kwana in kana son ta haihu dole sai dai ka je ka roke ta to yawanci yanzu ya za a yi kin ga kuna da yawa yanzu haƙƙin ki ne in kwana a gidanki amma kin san kamar yadda ya same ki zai iya samun wance zai iya samun wance ku yi shawara a tsakanin ku duk wacce ta haihu ta yafe zamanta kamar yadda wacce ita ma ta haihu za ta yafe in su suka yadda shi kenan amma in ta ja ta ƙi ta ce gaskiya ni yanzu in ka tafi kenan sai wajen wata biyu gaskiya ba zan iya ba kullum ka zo rana ta dole ka zo a matsayin ta na matarka wannan wajen da shari'a ta hana kenan warratika a hakanan ɗinkakkiya wanda kwata-kwata ita tana da matsala da ba zai yiwu a sadu da ita ba tana toshe wajen saduwan kaga ai wannan al'ada ya nuna ba zai yiwu a sadu da ita ba ko kuna tunanin za a je a yi magani ne ko kuma za ka yadda za ka zauna da ita haka ko ma ya je a matsayinta na ainihin toshe shi ya ɗin dole ka zo ka kwana a gidanta tunda matar ka ce kaga wannan al'ada kenan ya nuna ba zai yiwu a sadu da ita ba to wajen ɗabi'a kuma yace wajen zima'a kuturuwa mutum ne ya auro kuturuwa ko kuma yana aure da ita ta gamu da ciwon kuturci shi kuma yana son ta a matsayin matarsa kan ta nemi magani dole ya zo gidanta ya rika kwana kaga wannan ɗabi'a a ɗabi'in ɗan adam ba zai iya sami da ita ba ko to amma kwana kan dole ka zo ka kwana zafin waɗi amma fa wajen kwana ne kaɗai aka wajabta rabo banda wajen taku ba dole ne wa in ka zo gidanka in ka zo gidanta sai kun sadu ba zai yi kwana biyu ake ma ka zo gidanka ya taɓa cin kar kwana biyun ka fita ka je zo ka kwana amma wajen saduwa kuma ya danganta da gwargwadon ainihin yadda ka bukata illa libararin sai dai idan yana ƙin saduwa da wata a cikin matan shi don ya cutar da ita in ya je wancan gidan zai ainihin sadu da ita amma in ya zo nan kullum sai dai ya tabbacin shi ba ruwan shi da ita har aka gane dan cutar ta yake yin haka ko da ikirarin shi ko da a hali aka gane to yanzu ta kawo ƙara dole za a ɗauki mataki ka kafihi kamar ya cutarwa ya ce ka kafihi kamar kamewan shi daga wannan da ta tawaffara lazzata hulil ukura saboda ainihin sha'awar shi ta taru ga waccan shi al'adan shi ba zai iya ainihin saduwa da mata a jere kullum ba to yau in ya zo nan sai ya bari ya huta saboda gobe ya je can ya yi cikakken harkarsa kaga wannan yana yi dan ya cutar da ita ne to yanzu a nan ma ta kai kara dole za a saurare ta kaga rashin takunta saboda ya mutunta ta gabanta ne to ba zai yiwu ba wafata bi kowa ci zamanihi to inda gizo yake saka kenan wafata kwanan mace ya faɗi bi kowa ci zamanihi da kubcewan zamanin shi yau ana maulidi ka je ka kwana a ranar wance to goban ka bai kauce da dakin mai gida jiya ga ce to ai jiya ne na kewa na wance ne ko tafiya ta kama ka ko kuma irin aka riga gari da kai a cikin gari baka samu ka wuce ko maya in je ranar ta ya wuce shi kenan ya wuce ta sai kuma an sake kewayowa mabarikaji ya ce wa in zalama ko da zalintar ta yi su uku ne yau kwanan wannan ne sai ya je kwana da wannan gobe kuma shi ne kwanan wannan ɗin to gobe a ɗakin ta zai kwana ka gane zancen su uku ne yau kwanan wancan hajji mera ne sai ya je ɗakin hajji ladi kaga ya zane shi hajji mera ko to ya kwana a nan to yanzu gobe ba ya wuce to yau ne kwanan hajji ladi ba zai yiwu ba ranan ta din ya riga ya wuce kawai ya zalunce ta sai ta zo ta nemi ta ko ta ji Allah isa ko ta san yadda za ta yi amma ba zai dan idan aka ce to shikenan yanzu ka je ka rama mata ya wuce to kaga zalunci zai zama biyu jiya din ai na zalunci ya yau ne na haƙƙi na haƙƙin ta kuma zai zalunce ta ka wani waje ba zai yiwu ba yanzu jiyan ya yi zalunci yau kuma sai ya gaskiya sai a ci gaba shine wa in zalama ka hidimati mu'taqin ba'duhu wannan misali shi kamar hidiman bawan da aka yanta yancin sashin shi ne yanzu misali kuna mallake da bawa ku biyu sai ɗaya ya yanta rabon shi ko ba shi da kuɗin da zai sallame ka zamu ce wannan ba mota kulbabi ne ko zamu ce bawan nan rana ɗaya yana da yanci rana ɗaya zai bauta to ranan da zai zo ya ma bautan sai ya gudu aka neme saboda kasa aka rasa shi sai gobe ya bayyana to yanzu ba za ka sha to yau ka zo kamar aikin je ba yau ce ai jiya ne yakin ka kuma ya wuce saboda haka yau nashi zai sai kuma gobe in Allah ya kai bai gudu bai zo ya maka aw mushtarakin ko kuma bawon da ake tarayya bawon mutum biyu ne yau ya je gonanka gobe ya je gona Abdullahi ranan gona Abdullahi kawai sai bawon ya gudu gobe ranan gonanka ya zo shikenan ranan shi ya wuce ba zai yi kawai zai zai ya rama masa ba shine an mushtaraki ya abaku yauman wa laylatan ya gudu yini da dare to wannan yini da daren din ne wannan haƙƙin shi kenan haƙƙin sa ya faɗi to wani diba al-ibtida'u bil an so mutum ya fara rabon kwanan bil da daddare ya zama canjin da daddare za a rika yi in mayafin sa ne da dan shi da me da daddare za a tattaro sai a kai wannan ɗakin in gobe da daddare kuma sai ya sake canji ba a so a rika yi da rana kowa yana gani kalba ya ci indal wahidati kamar mutum ya rika kwana kullum indal wahidati a wajen yar matarsa guda ɗaya dama shi matar guda ɗaya ce to ya rika zuwa kullum yana kwana a gidanta kar a ce yau ya tafi na gobe ya kwana a kasuwan jeji kaza a'a duk da ita ɗaya ce ne ba wai haƙƙi ne dole ka rika zuwa kana kwana tare da ita ba amma dai mustahabi ne kullum ka rika kwana a ɗakinta. wajaza bi ribahunna a ziyadatu ala yawmin wa lailatin ya halatta amma fa da yardan su mutum ya ƙara akan yini da dare dama rabon kwana kan kullum ba yini da dare bane yau ka kwana nan gobe kwana nan in mata hudu ne sai ka rika canji canji kwana hudu ko to yanzu in kana so ka ƙara akan kwana ɗaya ka ƙara ya zama kwana biyu za ka rike ko uku ko sati sati to biri da hunna ya halatta amma da yardan su dole su ka kira mitin an zauna sai ku tattauna in ga ke kina GRA ke kina bulunkutu ke kina gomari ke kina kaza in ga gaskiya yawan yawo din yana damuna in kun yadda mu ƙara ya zama kwana biyu ko kwana uku ko sati sati duk yadda kuka sasanta su yadda shi kenan amma wata ta kujerar naki ta ce me kwana biyu nan yanzu mai gida in ka fita sai kwana nawa zan ganka sai kwana shida ta ce kai ba zai yiwu ba shikenan ya rushe ba zai yiwu ba biri da hunna sai duk sun yarda amma duk wacce ta hau kujerar naki ta ce kai ita kwanakin ya yawa ba zai yiwu ba shikenan sai a ce a koma asali dama kwana ɗaya ne dole ka bi kwana ɗaya a ce ba gidanka bane kai ne sai mu ce waye ce kai mata biyu dama ba in cikin Allah ta ajiyu ya ce me shikenan ba za ka yi yare shi ba ya zauna da matar ka ɗaya in ko za ka yi biyu ko sama da biyu to ga dokoki dole ka bi shi ya sa yawanci yanzu na aji yawanci masu mata da ya fi biyu ayo a to amma za ki ai sai kai yin ya ba za ka iya adalci ba ya da daya kaga yanzu ita daya ai in ka lura ita daya wajen kwana a wurin ta ma ce musahabi ne musahabi ne kullun ka rika zuwa kana in ma ba in sati ka tafi ma dai ba wani matsala ba za ta ce wai ya baka zo ba amma in su bi ne ya ka je wajen wancan baka je wajen wancan ba kaga akwai hukunci ko kuma aka haka dole a hukunta ka yace yace mene wajaza biridahunna az-ziyadatu ala yawmin wa laylatin ya halatta da yarjan su ka ƙara akan yini da dare wannan kasu kuma ya halatta ka rage ma ka rage ka ce yanzu in kun yadda mu zauna gaskiya kowace na ga tana buƙatar miji kullum saboda haka mu rika awa shida shida mana awa shida a nan ɗakin sai ka wuce awa shida a nan awa shida a nan shikenan kai kullum ka koma bin mata ka mu zuru in kun yadda shikenan sai a rage akan yini din ma akan yini da daren wasu da'a'uhunna li mahallihi haka nan da yardan su ya halatta mutum ya rika kiran su zuwa ga mahallin shi ba mai gida yana turaka ba bayan ka gina ainihin gidan mata hudu kai ma sai ka gina naka to wai sai kake so kowace ranar kwananta ta rika zuwa wurinka to sai sun yarda wacce wata ya zama ce mai gida da wani dalili ai mun karanta manzon Allah dakunan matan yake zuwa saboda kai ma kullun ka rika zuwa hajiya kin rika zuwa ita ce ba na so dai abin da yake dakin ka akwai daki na shikenan dole ka je ba ka so da mai kai biyu aha ka jam'ihi ma ka jam'ihi ma bi manzilaini bidarin yace kaman tara su bi manzilaini a masaukai guda biyu kowace da bangaren ta bidarin a gida daya kaga in a gida daya zaka sa mata biyu ma sai sun yarda yanzu misali wai kana da gida wallahi nan safe content anan safe content amma kofar shiga daya ne eh sai ya ji Allah rabata ce min gida ba zai yiwu ba ka nema mata guri a kara aure to sai ka nemi guri ni da gida na je gidan nata ko kuma kai kofa biyu kofa ta daban nata daban sai sun yadda sun yadda kan za ta iya tara su ko ce ban ɗakin ta daban kicin ɗin ta daban ɗakin ta daban amma filin gida ɗaya kofa ɗin sun yadda sai ai haka kada ba su ji karatu to ai a nan a nan shi wannan littafin ya bauɗe wa muktasar shi ne muktasar ya ce sai sun yadda amma a nan shi ya ce walau bi gairi da huma in dai kowace ɓangare amma fa bi manzilaini ya ce in kowace manzilaini fa yana ɗaukar cewa ban ɗakinta daban kicin ɗinta daban komanta daban kawai gidan ne zai haɗa su to wannan walau bi gairi da huma ko da ba su yarda ba za ka yi to amma kamar yanzu muna mu fa wanda ba wai ban barandan ma ɗaya ne wata ma ana abu a nan wannan tana ji kai ni na zo wanda zai yi aure ma ya zai ba uwar gida a hakuri ya ce dan Allah ki hakuri kan mu samu guri su za mu zo mu dan fake a cikin daki ka ji a daki ɗaya a daki ɗaya ba shi da wani daki amma a haka ya kara kuma shi kenan ba shi ake yi dan ta dan yana sake sake in ta ja zai sake ta shi kenan ya tsara laba da makauta ranar kwana ba ya zo da haka ka gani saboda haka dole akwai tsari wal usratu alaiha bi ribaha bi shay'in haka nan ya halatta zaɓi watanta alaiha akan ta bi ribaha amma da yardanta bi shay'in da dan wani abu da zai bata ya zauna mitin to kin ga jiya yanzu kin ga ce shekaru sun ja wannan kuma ita karama ce in kin yarda in rinka mata kwana biyu ina miki kwana ɗaya amma zan sallame ki zan baki abu kaza sai ce da shi kenan ya halatta kaga ya zaɓi wannan akan ta amma fa biri da ha bi shay'in da wani abu da yace zai bata ta yadda wa bi gairi kai ko ba komai ma amma can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ita dungurungun kwanan ta ma take ta bawa Aisha dan je a zauna ta ga alama shekarunta sun ja tana tunanin karfa in je in fita a gidan ne ta dubo ki ake zo ta ce na ba ta kwanan nawa ni zan zauna ina matsayin matar ka annabi yace shikenan saboda haka bi gairin bi shay'in wa bi gairin ka'adiyatin ala imsakiha kamar mace ta ba wa mijinta kyautan wani abu ala imsakiha a bisa da sharadin zai rike ta ta ga alamun take taken sa kullun ya zo wallahi yau fa ba abin da ce fa nan nan da ke ni anya auren nan ma zai yi kaza sai ta ce mai gida ya gana fiɗi na kullun ya rika kawo ma ainihin balance din ni dai so nake mu ci gaba da zama kaga ta mar wannan kyautan ala imsakiha dan ya rike ta to yanzu wannan ya halatta ta ba shi wani abu na lallashi dan ya rike ta kare sake ta to amma ba diran da ya sake ta daga wannan ranar shikenan an juya dama ta ba shi don ya rike ta yana sadanta wannan sharaɗi ya rushe dole ta kwace abinta wa shira'u yawmiha wa shira'i ko haka nan a wa shira'u yawmiha kenan wa jazu shira'u yawmiha ya halatta ya sayi yininta min ha daga wajenta yana so ya je ɗakin wata shi kuma gaskiya baya so ya yi zalunci sai ya zo ya zauna da ita hajiya eh yau kanan ki ne ko eh to amma da Allah ina so ki taimaka da wani abu menene yace ba wai kyauta ba ina so mu yi ciniki in sai yini dan ina so in je kwana gidan wance in ta dai gida ta ce to gida nawa ka siya to nawa ta ce dubu ashirin gini ɗayan ta ce ba kai kace kana so ba ai me abu ka zo ka ce kana sa abin shi sai da ya siyar ma kuka sasanta ta yadda ka yadda sai ka ɗauki kuɗin ta ka ba ta ta rufe kofar ta ka yi gaba ka je inda za ka. Aha. Wa shirau yomi ha min ha. Wa waɗu darraki ha bi izini ha, haka nan ya halatta mutum ya je taki kishiyarta bi izini ha da izininta ranar kwananta, ka zo ka gama da ita ya kashe da Allah in kin yi izini zan je misali da wancan take a bismillah tafi, ka ga ita ta yi izini ba zalunci ba ne ya halatta. Wa salamihi alaiha bil babi haka nan ya halatta yayi wa kishiyarta sallama bilbabi amma a kofar gida ba kwananta bane kana so ka wuce in ka zo kana so ka ji lafiya sai ka salamu alaikum aje mai rai eh lafiya lafiya ba matsala ba yare yana lafiya lafiya amma kar ka shiga a kofa za ka tsaya ku gama gaisa saboda in ka shiga wani abu zai iya gudana wal bayati inda barratiha haka nan ya halatta ya je kwana a wajen kishiyarta in azlaqatil baba dunahu in ta kulle mur kofa ya zo ranar kwananta kawai ta kulle kofanta ya buga yayye ta ki buɗewa to ya halatta ya je gidan kishiyar ta kwana amma da sharaɗin in lam ya qadir alal bayati bi hujratiha idan ba zai iya kwana a farfajiyar kofar ɗakin ba amma kofar ɗakin ma ko irin ciki da falo ne ta kulle cikin ko kuma akwai baranda mai kyau akwai net akwai waye to dole ka yi shimfiɗan ka ka kwana a nan in ta kulle ciki ba za ka ce ta kulle kofar wuce to ba akwai kofar ɗaki ba ba za ka kwana a kofar ɗakin ba sai ba za ka iya kwana a ƙofar ɗakin ba sannan ka tafi wajen kishe ta ka kwana. Wa in wa ban na ubata min barrakin to yau kuma da za ta ba wa kasan dama abin a uku ne zai yiwu ka siya zai yiwu ta baka kyauta zai yiwu kuma ta ba kishe ta kyauta wajen siye din in ka siya kana iya zuwa wajen wacce kake so matan ka hudu ne ka sai kwanan hajjaladi to kana iya kaiwa laraba kana iya kaiwa miro kana iya kaiwa kowace wannan siye kai naka ne idan kuma tana iya bayarwa ta ce na ba wa wance kwana na nan kuma sai a saurare ka in ka karba to dole ka je wajen wacce aka bai in ba ka karba ba kana da ka ce ba na so ni yau a gurin ki zan kwana shikenan dama nan ne asali sai ka kwana idan kuma saye kai mun faɗi na saye ko ka saya ta baka kyauta sai wanne eh yawa ta ba wance to shine wannan ta ba wance to yanzu yardanka in ka yarda da kyautan to dole wajen wannan din zaka je wuce haka ba in ba ka yarda ba sai ka ci a ɗakin ta za ka in sai kai ka kai wacce kake so eh yawa in ta baka kuma shi ma za mu karanta ta baka kwananta to sai mu kaddara kaman ba ta sai ka je ɗakin na gabanta yanzu misali ga hajji laraba hajji mero hajji ladi hajji waye ɗayan hajji azumi yanzu yau ka zo hajji lafi ta sha mai gida ni yau na yafe ma to yanzu kana fita sai ka je ɗakin na gabanta babu damun ka ce to ai yau ranar ni ta ba ai ba ta baka ta baka ranar amma ai da ta baka ba a ayyana ga wacce zaka kai ba kuma ba sai ya kai balle ka kai inda kake so tana baka sai mu ce za mu kaddara kamar ita din ba ta ne sai ka je ɗakin na gabanta mun gane Na'am.
shine wa shirawu yawmiya minha wa hudu ba shi bane wa in wahaban naubata idan ta bada kwananta min daratin daga wata kishiyarta ta ce ta ba wance kwananta to yanzu fal kalamu lahu yanzu magana ne shi mijin ne ya rage na shi sai ya tsaya ya duba idan ya karba sai ya kawo wacce aka bawa idan bai karba ba sai ya ce ba na so a nan zan kwana lalaha magana ba zai zamo nata ita wanda ta bayar ba dan ta yi kyauta ka ce ba ka zo za ciya to ba ni na ce na bayar ba to kin kace kin bayar ma ni ba na so dole in kwana ɗakin ki amma in ya karba kuma wa in rabiya idan ya yarda da wannan kyautan to kuma ba daman kaiwa wani waje iktasatil mawhubatu wacce aka ba wa din ta keɓantu ta ce na ba wa ladi yau kwana na ta ce shi kenan na yarda to yanzu kana yarda dole ɗakin ladin za ka je amma a farko ko ba dole ne ka yarda wa fal kalamu lahu kana da daman ka ce baka yarda ba ka kwana a nan ɗakin mun gane wannan bi khilafi hibati halahu da sabanin a ce kyautan wannan kwanan ta bashi a gane nan da ta bawa wance in ka yarda dole ka je ɗakin wancan inda ka siya za ka je inda kake so amma da sabanin in baka kyautan kwanan ta yi to yanzu a nan fatu ƙaddarul wahibatu a demand za mu ƙaddara wacce ta bada kwanan ta ɗin kaman ba ta ne sai ka je na gabanta la in ishtara amma banda inda siya yayi ciniki suka yi ya sayi ranar nata to yanzu fa yaktasu man sha'a zai ce ban coce yake so da can ma yana so ya sayi kwanan dan laraba ne sai ga tana mar gani gani zai ce zai kai wa hajjata ne ba yadda za ta yi nashi ne shi ya siya yana iya kaiwa inda yake so wala har ruju'u sannan wacce ta bashi kyautan kwananta ko ta ba wata kishiyar ta kyautan kwananta tana da daman dawa ta ce bace yadda ba ya ta ba ta tana ta murna ta ce ki yaba ki a hankali yau kwana na na baki sai da ta yi girki ta yi wanke wanke ta yi cas cikin dare ta ce mai gida eh an fasa dawo shi an fasa dawo shi kenan dama ita ta bayar kuma yanzu ta fasa shi kenan ya faru aha saboda haka tun farko ma gwanda kar a karba kar ta abin nan dinki wa mun ya dukuluhu ala barratiha fi yawmiha illa li hajatin an hana shigan shi zuwa ga kishiyar mai kwanan fi yawmiya a yinin ranar mai kwanan nan ya shiga gidan kishiyarta an hana haramun ne illa li hajatin sai domin wata bukata wani hulan shi ya manta a ɗakin ko agogon shi ko a ko takardu wanda in yace ta ɗauko za ta lalata to a nan an yadda ya shiga amma shi ma bila mukutin ba tare da zama ba ka shiga ɗauko kaya eh to ɗauko maza ka hutu ya ka daɗe ka huto mana a wallahi ina duba to duba da wuri maza maza ka hutu yau ba gidan ka wahan maman bihi ma ina za mu kwana ne to shi kenan wahan maman bihi ma haka nan haramun ne an gane shiga ainihin ɗakin wanka bihi ma da su irin swimming pool ɗin nan za ka iya zuwa da matarka ɗaya amma su biyu ka tafi da su a matsayin matanka in kai ya halatta su ka ka kalli al'auran ka ka kalli al'auran ta ai tsakanin su ɗin biya halatta su kalli al'auran juna ba saboda haka sai dai ka je da kowace ita kaɗai wa jam'i ma ma'ahu bi fira- fi firashin haka nan an hana haɗa su ma'ahu tare da shi mijin fi firashin cikin shimfiɗa ɗaya a ce a shimfiɗa ɗaya ka haɗa matanka biyu ku kwanta tare wannan shi ma an hana wa in bila wa in ko da babu taku fa babu wani taku ba kuma ku kwanta a shimfiɗa ɗaya an hana ai tsakanin su su bi halatta su kwanta a shimfiɗa ɗaya ba kai ne ya halatta ka kwanta da kowace saboda haka ba zai yi ka tara su ba kama ta yi kaman kuyangi duk da ya kuyangi akwai kilafa a kan nasu ɗin wasu malamai sun ce in ba ta ku kuyangi za ka yi kwanciyar su a kan shimfiɗa guda ɗaya alhamdulillah